عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala cikin ikon sa rayuwar mu ta kuma iso wannan lokaci inda muke darasi cikin wannan littafi da tazkiyatun nufus na roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka Allah ya ba mu ikon tsabbaka abin da muke karantawa muna cikin gaba da yake magana wato a kayan zuhudu yana mana fassara na zuhudu wanda muka fi ambatawa a matsayin gudun duniya to ana fidda mana waɗansu da ka'ikul umur da suke nuna mana hakikanin zuhudu da yadda magabata suka fassara shi mun je irin matsayin da duniya take da shi ma'ana ba ta da wata ƙima a wajen Allah subhanahu wa ta'ala abinda Allah ya tanada a lahira shine mai ƙima yana daga cikin zuhudu mutum ya juya baya ga abin da ba shi da daraja zuwa ga abin da yake mai daraja haka aka sani a ɗabi'a mutum da Allah ta'ala manzonsa sallallahu alaihi wasallama duka ya ambata cewa duniya ba ta da kima wajen Allah kuma Allah ya nuna cewa abin da yake na lahira wanda ya tanadi khairun wa abqa kenan lalle mutane su zamanto masu zuhudu dangane da duniya wato su juya ma duniya baya su fuskanci neman abin da ke wajen Allah subhanahu wata'ala gadangada Allah ba mu dacewa to mun je fassara da Yunus ibn Maisara wanda ake ce da shi alimu Dimashq wani tabi'i ne ya rawaito hadisi daga wajen sahabbai irin fassarar da yayi mazuhudu ya ambaci waɗansu abubuwa guda uku. To shi ne nan mala ya ce, ahaduha ɗaya daga ciki waɗannan fassarorin shi ne an ya kuna al'abdu bi ma fi yadi Allahi a wasaku minhu bi ma fi yadi nafsihi. Wato mutum, na'am, fassarar da Yunus ibn Maisara ya yi wato yace laysa zahadatu fi dunya ba mu danyi baya ta laysa zahadatu fi dunya bi tahrim al halal wala ida'ati al mal abin da ake nufi da zuhudu ga duniya ba wai shine ana nufi gudun duniya mutum ya haramta makansa halal din da Allah ya halatta masa ba wala ida'ati al mal kuma ba ana nufi kai almubazzaranci da dukiyarka ko kai watsi da shi ba walakin zahadata في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك abin da ake nufi da zuhudu a duniya shine mutum ya fi samun gamsuwa da tabbaci na abin da ke wajen Allah sama da wanda shi yake hannunsa ya fi samun gamsuwa da tabbaci akan abin da ke wajen Allah sama da abin da ke hannunsa shi ya mallaka وأن تكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء kuma ya kasance yanayinka a lokacin da musiba ta same ka da yanayinka a lokacin da musiba ba ta same ka bai zamanto duka ɗaya ne wa an yakuna malihuka ko wa an yakuna malihaka wa ko malihuka wa zamuka fil haqqi sawa ya zamanto wanda zai zarge ka wanda zai yabe ka da wanda zai zarge ka in dai a cikin lamarin gaskiya ne to ya zama to duka ɗaya yake yabonka da da da zargi a gare ka akan hidimar gaskiya duka ɗaya ne gare ka to to kaga anan wajen al hakika ya ambaci abubuwa guda uku ne shine ce fa fassara zuhuda fi dunya bi thalathati ashiya ya fassara zuhudu da duniya da wasu ababe guda uku kullaha min a'malil qulubi la min a'malil jawarih dukkan waɗannan abubuwa guda uku kuma ayyukan zuciya ne waɗanda ya faɗa ɗin babu ɗaya daga cikinsu wanda yake aikin gaba ولهذا كان أبو سليمان يقول don haka nan ne Abu Sulaiman yake cewa la tashhal li ahadin bi zuhudi kada kai ma wani shaida cewa shi yana da zuhudi saboda ita zuhudu a zuciya ne ko amma dai za a ga alamunta za ka iya kore ta ga mutum daga ayyukansa ayyuka za su iya warwarewa zuhudu amma kuma ba za su tabbatar da zuhudu ba wanda kaga kullum duniya yake neman fafa zai iya aikata kowace irin jarima don neman duniya kaga ya neme ta ta hanyar haramun kaga zaka ce wannan ba zahidi bane ba shi da zuhudu amma in nan kaga mutum kuma yana abin nan gudun kinta yana wane to ba za ka bashi shaida hakikatan ka ce mai zuhudu bane sai dai ka ce ana kyautata ma wani zuhudu wallahu a'lam to ya ce ahaduha ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku wanda ya fassara zuhudu da shi an yakuna al'abdu bima fi yadi Allah awsaqu minhu bima fi yadi nafsihi mutum ya kasance ya fi samun tabbas da abin da ke hannun Allah sama da abin da ke hannunsa mutum ya fi samun tabbas da abin da ke hannun Allah na yi misali wancan darasin yana tsammani eh yanzu misali lokacin da mutum zai roƙi Allah subhanahu wata'ala to ya samu taufiki akan cewa wannan addu'a tasa ta karɓu kada ya zamanto panadol ɗin da zai sha saboda ciwon kai ya fi samun gamsuwar waraka sama da abin da ke wajen Allah ai mun gane kwatancen ko yanzu mutum idan bai lafiya aka ba shi magani aka ce ai wannan likita ya bashi aka ce maganin nan abin nan to sai kaga wani ya sha maganin shi yana da garanti a cikin zuciyarsa zai san waraka yanzu kan ya san magani mai kyau sadidan haka ma ake cewa ko ya san magani sadidan sai mutum ya sha da da gamsuwa a cikin zuciyarsa akan cewa zai samu waraka to kaga wannan kuskure ne saboda waraka a hannun Allah take ko ba haka ba to amma yanzu idan musiba ta samu mutum zai daga hannu ya roƙi ubangiji Allah ka yaye mana wannan musiba amma sai kaga mutum yana raba wuta yana ga cewa addu'ar tasa ba za ta amfani ba har ma wasu cewa suke cewa addu'a ba ta ci ko sai daga baya Allah ya nuna musu tana ci to don haka ana so ɗaya daga cikin matakan zuhudu shine mutum ya samu gamsuwa da abin da ke wajen Allah sama da wanda shi yake hannunsa na farko shine yace wa hadha yansha'u min sihhatil yaqini wa quwwatihi wannan kuma yana tsirowa ne saboda ƙarfin yaƙini da mutum yake da shi game da lamarin Allah ingantaccen yaƙini da kuma ƙarfan yaƙini shi yake haifar da mutum ya sami wannan matsayi cewa abin da ke hannun Allah ya fi gamsar da shi sama da abin da ke hannunsa ya fi samun tabbas na samun biyan bukata abin da ke wajen Allah sama da wanda shi zai sarrafa da kansa. Ila da Abi Hazim zahid an gaya ma Abu Zahid Abu Hazim az-Zahid wani mai zuhudu wato shi ma wannan shine sahabi ne ana ce shi Salmatu bin Dinar eh to Abu Hazim ana tambayansa aka ce ma maluka menene dukiyarka qala sai ce malani la ahsha ma'ahum al-faqra eh salmatu bin dinar sai ce waɗansu dukiya guda biyu ne da aka ce menene dukiyarka sai ce dukiya ne guda biyu waɗanda ni ba na taɓa tsoron talauci tare da su wannan dukiyar biyun ba na tsoron talauci ya ce a billahi wal ya'asu mimma fi aidin nas samun tabbas da abin da ke wajen Allah garanti dangane da abin da ke wajen Allah da kuma ɗebewa tsammani ɗebe ƙauna da abin da ke hannun mutane yace shine wadata ta shine arziki na wanda ba na taɓa tunanin zan samu talauci a ƙarƙashin su ya samu tabbaci game da Allah abin da ke wajen Allah ya kuma ɗebe ƙauna da abin da ke hannun mutane wato abin da ke hannun mutane shi ba shi zai biya mana bukata ba abin da ke hannun Allah shine zai biya masa bukata waɗannan abubuwa guda biyu sune arzikinsa wanda ya samu wannan ko ya san babban arziki ko domin ko da abin da ke hannun mutum ya zo ya biya ma bukata in dai fikarka da ubangiji ta karfafa to baka tunanin wannan ne biya ma bukata Allah ne saboda Allah ne yake korowa zuwa maka ko ba haka ba Allah sai ya koro wani sai ya zo ya maka Allah ya mu dace. Wata rana ina tafiya da jimawa farkon zuwa na Anacha. Ni ban taɓa zuwa kudu ba sai lokacin. Kudu ma gaba ɗayan tsallaka. Sai waɗansu irin ƴan area boys ɗin nan. Sai suka tare ni. Wani ne kuma na ce raka ne inda zan shiga mota da zan tafi Owerri. sai wuta ni ta tsakanin baca baca haka wajen yana da tsayi kuma ba kowa ba ni kai na da muna tafiya san ira sana kuma ya muri ne kawai sai ga wadansu irin yan raya boys din sai suka fito mu ta ina rai ta ina rai su su wajen bakwai wannan yana fusgan jakata wannan yana fusgata ta nan suka hankala an cikin wata baca to ni cikin ikon Allah a lokacin banda addu'a ba abin da nake yi na ɗauki kuɗi ba su zan ki karɓa na miƙa ma waɗansu sai wani ya karɓa ya ce me yasa sai in buɗe jakata wallahi ina addu'a cikin ikon Allah kawai sai ji ana magana da Hausa sai ga wani ya zo shi yana menene menene ta ina rai ta ina rai zo shi kawai sai ga shi amma shi ma fa in ka gan shi ba shi da daɗin gani kacce kacce kirak wallahi kuma a lokacin da ya zo shi sai na gaya masa in ce bawan Allah gashi lokacin da zan tafi kam ɗin NYC ne na nace ni kwafa ne zan tafi kaza kaza sai hankaɗe wannan hankaɗe wannan kaman komandan su ne ina ji sai daka musu tsawa sai naga sun babba da waje sai ce zo mu tafi ina za ka je in ce masa oyar zan je sai na soma bin sa har zan fita sai ɗaya sai ya ja riga ta sai mika min kuɗin da bashi sai ce masa thank you na sa aljihu amma shi wannan bawan Allah wani abin da ya ban mamaki game da shi har muka yi tafiya mai ɗan tazara ya kai ni ina zanje ina masa magana bai ce mun kala ba kuma har na je kawai sai ya nuna motar ya ce ga motar nan na ce masa na gode ko kula da bai bai tafi abinsa na ce to alhamdulillah Allah ne ya aiko min kai ka zo ku mutar da ni to malam ya ce wakila وقيل له أما تخاف الفقر سأك جاء مشي سلمة بدينار أك تباك أسوران واتو واتو تلوشي فقال سيتي أنا أخاف الفقر أنا أخاف الفقر ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى أك كنا أسوران تلوشي يتي نيكما نين جزء أوران تلوشي alhali majibinci na shi ke da sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu da abin da ke ƙarƙashin ƙasa kuma ji tsoron talauci a ba na tsoron talauci shine ma'ana wato istifhami na inkari ya kore ne Allah ya mu dace qala al-fubayl fubayl yake cewa wato Fudail ibn Ayyab ko ibn Ayyab Fudail ibn Ayyab suna ce da shi Abid al-Haramain yana daga cikin wato tabi'ai manya yana cewa aslu zuhudi asalin ita zuhudu a tasa fassara yace arida anillahi azza wa jalla shine mutum ya yarda da abin da ke wajen Allah subhanahu wa ta'ala Waƙala kuma ya ce, Alƙanu'u huwa zahidu, wanda yake da kana'a shine mai zuhudu menene kana'a na'am me kana'a wadatar zuci wato gamsuwa da abin da kake da shi ka gamsu ka gode ma Allah a da abin da kake da shi da matsayin da yake da shi baka tsinkayi saman ka ba shine shine shine alkana'a to kaga shi Fudail sai ya fassara ita zuhudu da cewa kana'a kenan kana da kaɗan sai ka yadda da matsayin da Allah subhanahu wata'ala ya ajiye ka kuma ka sarrafa kanka yadda ka samu kanka ka sarrafa abin da Allah ya baka ta hanyar da Allah ke so kana da dashi da yawa sai ka gamsu da wannan matsayin to yace wannan shine shine zuhudu kaga dai idan muka fahimta in muna bibiyan fassarar da suke badawa duka suna kora mutane ne zuwa ga yadda da hukuncin Allah da rashin ruduwa da abin da ake da shi na duniya da mai da hankali da fuskantan abin da Allah ya tanada a lahira di kalaman nasu yana karkata zuwa ga zuwa ga wannan ne to don haka yace alqana'u huwa zahidu wa huwa alghani kuma shine wadatacce ai manzon Allah ma sallallahu alaihi ya ambata cewa afdal gina gina nafs wa hiya alqana'a mafificiyar wadata ita ce wadata zuci ita ce ake ce mata qana'a yadda da rabon da Allah ya baka to wanda yake da wannan shine wadatacce faman haqqaqa al-yaqina wa thiqa billahi fi umurihi kulliha duk wanda ya samu tabbaci na yaƙinin da yake da shi da Allah subhanahu wata'ala sai kaga ya ɗamfara ya samu tabbaci game da al'amuransa baki ɗaya ya samu tabbaci game da cikin al'amuransa baki ɗaya ya samu tabbaci na Ubangiji subhanahu wata'ala. Wato, afika mutum zuciyarsa ta ɗamfara kuma ka samu tabbas. kama a ce ka samu garanti na wani al'amari. To, duk wanda yake da waccan sifa zai zan ya sami tabbaci a cikin zuciyarsa game da al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala cikin dukkan lamaransa. Wa rabiya bi tadbirin lahu kuma zai yarda da yadda Allah ta'ala yake sarrafa shi. Duk yadda Allah ya sarrafa shi zai zan ya yarda. Daɗi ya same shi daga Allah ne, musiba ta same shi daga Allah ne, kowane irin lamari ne ya same shi to ya yarda daga Allah ne wannan alama ne na zuhudu wan qata'a an ta'alluq bil makhluqin raja'an wa khawfa kuma sannan ya zamanto ya katse wajen dan farar da fatansa bil makhluqin ga ababen halitta shine ce raja'an wa khawfa wajen fata da wajen tsoro eh ba zai dan farar da zuciyarsa ga ababen halitta ba wajen fata da wajen tsoro sai dai dan farar da su gaba ga Allah subhanahu wata'ala wato idan wani abu yake nema to bai taba tunani ko ya dan farar da zuciyarsa cewa makhluki ne zai masa ba idan wani abu ne na musiba baya tunanin cewa makhluki ne isa ya tunkuɗe masa sai dai Allah a lokacin da mutum ya samu wannan to insha Allah ya samu sauki a cikin rayuwarsa ba zai taba zargan mutane a abin da ba su yi ba ba zai taba zargan mutane a abin da ya same shi ba duk lokacin da mutum ya dan fara fatansa a wajen Allah ya dan fara buƙatar kau da musiba a wajen Allah ai hadisin annabi ma sallallahu alaihi wasallama ya nuna haka mutane baki ɗaya hadisin da ya gaya ma ɗan Abbas lawai walau ijtama'u ala an yanfa'uka lam yanfa'uka bi shay'in illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف da mutane za su haɗu su amfanar da kai ba su isa amfanar da kai ba sai wanda dama Allah ya raba naka ne duk yadda za a yi wallahi ana so a mai da kai mai kuɗi a tara maka jari a yi karo-karo duk karo-karon da za a yi da connection da za a saka arzikin ba zai zauna ba in Allah bai yi ka mai arziki ba kuma idan Allah ya ka mai arziki duk kutun gwilar da za a maka da yankan kauna da yankan baya da da da kome in Allah ya ka mai arziki sai dai a bi arzikin kawai yana naso to haka lamarin yake to kaga kenan ashe tunda abin haka ne an tabbatar mana an riga an rubuta kenan bawa sai zamanto ya ɗan farar da fatansa wajen Allah da abin da yake da bukata na biyan bukata abin da yake so na biyan bukata ya ɗan farar da kwaɗayinsa wajen Allah wajen ya kare shi ko ya kauda masa abin da ba a so to in mutum ya samu haka insha Allah ya kama hanya ta zuhudu yace wa mana'ahu zalika min talabi dunya bil asbab al makruha kuma lallai wannan ɗin zai hana shi min ɗalabin duniya daga neman duniya bil asbabil makruha ta hanyoyi waɗanda ba a so a shari'a duk wanda ya zamanto ya yarda cikin al'amuransa baki ya wadatu da abin da Allah subhanahu wata'ala ya raba ya bashi kuma ya zamanto yana da fiƙa yana da taufiƙi ga al'amarin Ubangiji a cikin yanayinsa duka. kuma ya yarda da abin da Allah ya sarrafa ya bashi, kuma ya zamanto fatansa na nema da tsoron da yake yi a kauda masa, ya ɗan farar da shi ne ga Allah ba ga wani makhluki ba, to in sha Allah wannan matsayi kuwa zai hana shi neman duniya ta sababin da shari'a ba ta yadda ba. wanda bai yarda cewa Allah shi wanda bai gamsu da rabon da Allah ya bashi ba shine zaka ga ya je shi ya yi riba shine zai je shi ya sata shine zai cin amana dan ya samu kuɗi saboda waɗansu suna da kuɗi ko kuma yana son ya samu kuɗi har yanzu bai samu ba to don haka baya je shi ya same shi ta wata hanyar da shari'a ba ta yarda ba to kaga wannan asali ko bai faɗa ba wato a aikinsa ya nuna bai gamsu da abin da Allah ya raba ya bashi ba. Domin Allah ta'ala ya ce a nemi arziki ne ta hanyar da ta halatta. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, matsalan. Allah ya haramta riba kuma ya halatta kasuwanci. Allah ya ce a yi kasuwa amma riba a batta. Wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Allah ya ce a bar riba. To matsala yanzu mutum sai ya afka cikin hidimar da yana so don ya samu kuɗi ne. To kaga yanzu bai yarda da kason da Allah ya bashi ba. Babu ƙana'a tare da shi. Amma duk wanda yake da ƙana'a ya yarda da rabon da Allah ya bashi kuma ya yi al'akhdhu bil asbab. Sabubba wanda yake na halal kuma yana ta yi yana ta yi al'amarin bai kai yadda yake yake fata ba. to ya gamsu da hakan saboda zai ce abin da Allah ya bashi kenan bai kuma fasa ba yana ci gaba da nema ba zai saki saulayi ba mun fahimci abin da ake nufi ko wato kenan yanzu ana nuna neman duniya ta hanyoyi wanda yake na haramun wannan abu ne mai korewa zuhudu bai haka ba shi da zuhudu kenan musamman idan an koma zuwa ga fassara da ta gabata. Na'am. To don haka malam ya ce, wa man kana kazalika wanda ku siffarsa ta zaman haka, kana zahidan haƙƙa wannan ya zama to mai zuhudu tabbas. Ubangiji Allah kyautata mana ɗabi'unmu. Wa kana min aghnan nas kuma zai zamanto daga cikin mafi wadatan mutane. wa in lam yakul lahu shay'un min ad-dunya ko da ko bashi da komai na duniya ko bashi da komai zai zamanto lallai mai zuhudu ne kuma sai fi kowa wadata saboda shi bai daga hankalinsa ba imana sau nawa zaka ga talaka idan ya gamsu da abin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi sai ya samu kwanciyar hankalin da attajiri bai samu ba wani ɗan clip ne wani ya turo mini sai na ga wani Elon Musk aka ce wai shine wai ake cewa mai kudin duniya ko yana magana cewa mutane suna burin su zama irinsa yace ba su san yadda abin yake ba ne yace kada wani ya burin ya zama shi ni dai na gani in AI ne ma dai ne na gani ka san yanzu akwai wani fitina da aka kawo a duniya to ko ya faɗa ko bai faɗa ba dai haka abin yake damu eh a ce ka fi kowa kuɗi a duniya ai musiba ta same ka eh to sau da yawa zaka ga mutum yana da talaka ne ba shi da komi hankalinsa a kwance wallahi bai da komi kullum sai ya fita ya nema kuma in ya neman ma wata ran ba zai samu ba amma in Allah ya sanya masa kana'a yadda da matsayin da Allah ya sa shi kuma ya san Allah ya sa shi a wannan matsayin ne ba dan bai san sa ba kuma ya ci gaba da ƙoƙari na neman lahira don ya san ita ce tafi wal akhiratu khairu wa abqa fatansa dai ya tsira a ranar alkiyama wannan duniyar ya ɗauke ta marhala ce hankalinsa a kwance zaka gan shi cikin wadata domin zuciyarsa ba tashe take ba kuma bai ɗaga hankalinsa wajen neman abin da Allah bai raba ya bashi ba to don haka yana cikin kwanciyar hankali da wadata sai ya je ya baccinsa hankalinsa a kwance ya kutsa ya shiga duk inda zai shiga baya fargama wani zai kawo masa hari in ma wani abu ya same shi wanda bai so ya san kaddara ce daga Allah sai ka ga irin wannan mutum sau da yawa ya fi wanda ake ganin sa mai tarin dukiya a cikin duniya ko a cikin ƙasa ya fi shi kwanciyar hankali sai ga wancan bai samu kwanciyar hankalin da shi wannan yake da shi ba haka lamarin yake domin za ka iya samun watakila wasu masu kuɗi ma dukiyar ta hana su yin aure ko? Akan samu. Tumala ya ce wa kana min aghnan nas wa in lam yakul lahu shay'un min ad-dunya. Kama kala Ammar radiyallahu anhu kamar yadda Ammar ibn Yasir Allah yarda da shi yace kafa bil mauti wa'izan wa kafa bil yaqini ghina wa kafa bil ibadati shugula kaji manyan mutane amma sahabin annabi ne shine yake faɗa daga cikin kalaminsa yace kafa bil mauti wa idha mutuwa ta isa ta zamme wa'azi wallahi mutuwa ba ta isa ta zamme wa'azi dan ita takan zo ba tare da shiri ba ba tare da kintsawa ba ba tare da kintsawa ba. Mutum yana cikin wata hidima kawai sai ta zo masa. Wataƙila yana gidan rawa sai mutuwa ta zo. Yana masallaci yana sallah sai mutuwa ta zo. To mutuwa ta isa wa'azi. Duk yadda mutum ya kai, wallahi wata sai ga baya ne. yanzu ko a waiwaye idan kai waiwaye a cikin rayuwa ko a cikin ƙasar nan za ka iya tuna waɗansu wanda suka gawurta wataƙila sun yi shugabanci ƙasa wataƙila sun kai wani matsayi na dukiya wataƙila sun kai wani matsayi na ilimi wataƙila sun kai wani matsayi na shahara da ɗaukaka a duniya da su ne ake ji da in wane ya zo a waje kaza an rufe ƙofa in kwalliya ne ya fi kowa in dukiya ne shi ya fi sho motoci zai jero su kala-kala a zo ai kaza to irin wannan da yawan sun sai ka gaba sa wataƙila ka san da yawa irin waɗannan a rayuwa amma sun tafi kuma sai ka ji yanzu fa ba su ake magana ba wasu ne daban su wataƙila sai a irin wannan munasaban lokaci lokaci a tuno su amma da ku su suka yi dominating sin din gaba ɗaya su ne gaba ɗaya ake ji to ya ce kafabin mauti wa iza mutuwa ta isa ta zama wa'azi don haka duk yadda mutum ya kai da nagarta mutuwa bata bar shi ba haka nan duk yadda ya kai da iya shege mutuwa bata bar shi ba ashe gara mutum ya yi aiki saboda abin da zai zo bayan mutuwa wa kafabil yaqini ghina yace kuma yaqini ya wadatar wa mutum ya samu wadata yaƙini shine samun gamsuwa da al'amarin Ubangiji, hukuncin Allah, samun gamsuwa da hukuncin da Allah ya yi qada'ullah mutum ya gamsu duk abin da ya faru a duniyar nan bai isa faruwa ba sai da mashi'a ta ubangiji da hukuncinsa qada'ullahi wa mashi'atuhu to wannan in mutum ya yadda da wannan to ya sami yaqini to yaqini ya isa ya zan wadata ga mutum domin zai wadatar da zuciyarsa mutum ba zai ɗaga hankalinsa a abin da ya rasa ba ba zai bankama a abin da ya samu ba ya ce wa kafa bil ibadati shugula ibada kuma ta isa ta ɗauki hankalin mutum daga al'amura ibada ba wallahi ta wadatar in mutum sa ibada a gaba ta isa ta kaɗe masa hankali abubuwan da ke kaɗa hankalin wasu shi kuma ba shine nasa ba kullum ya amalu ala shakilatihi sai ka ga wani can a wajen rawa yake wani shi kuma so yake gama haddasa ta Qur'ani yana masallaci kullum kwami yake yi kowa kan hidimarsa yake wani zai raba dare shi tsallaka gidajen mutane yake ko kuma yana sata wani kuma ya raba dare shi kuma ibada yake ta yi kaga ibada ta isa shi ta kaɗe masa hankali daga wani abu daban haka wanda ya sa ibada a gaba to ibada ta wadatar ta ɗauke hankalinsa da duk abin da duniya take kaɗa hankalin mutane da shi. Shi ya saka ake son yawaita zikiri. Ko kana zaune ba wani abu kake ba yawaita yin azkar. In sha Allahu azkar ɗin nan za su sassauta maka al'amura a cikin zuciya. Za su kawo maka nutsuwa, za su kawo maka kusaci zuwa ga Ubangiji, za su ɗauke hankalinka daga waɗansu tunane-tunane na al'amarin duniya wanda yake kaɗa hankalin mutum. To wannan kalamai na Ammar ibn Yasir sun kai gaya wato min rawa'il kalim wa qala ibn Mas'ud radiyallahu anhu Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kara masa yarda kaga da muna cikin farfajiyar sahabbai shi kuma yake cewa al yaqinu Allah tarban nasa bi sakhatillah Allah turdin nasa bi sakhatillah wala tahsidu ahadan ala rizqillah wato amma da yake cewa abin nan ibnu mas'ud yake cewa abin da ake nufi da yaqini Allah tarban nas eh Allah tarban nasa wato kada ka yar nemi yardar mutane bi sakhatillahi karkashin fushin Allah karka nemi yardar mutane karkashin fushin Allah wato mutum ya sanya mutane su yabe shi kuma yana aikata abin da Allah baya so. Wato mutum ya ingiza kansa wajen yin abubuwan da shari'a ba ta yadda da shi ba, ba don komai ba don ya samu karɓuwa wajen jama'a. Ya ce, to yaƙini yana kora wannan, sai dai abin ya zamanto akasi ko? Ka nemi yardar Allah ko da mutane za su yi fushi da kai. In dai Allah ne ya ce yi kaza to yi, ko da mutane za su faɗe wani abu a kanka. wala ta hasudu ahadan ala rizqillahi kuma yaqini yace har ilau yana nufin kada ka yi ma wani kyashi akan arzikin da Allah ya masa duk abin da Allah ya ma wani karka masa hasada domin Allah shine yake rabawa nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin ka ganin sai Allah maɗaukaki ya faɗi abubuwa guda biyu ya faɗi arziki kuma ya faɗi matsayi na hannu ƙasam na bainahu yahudawa suke ƙyashi a annabi wanda yasa aka bashi annabta sai Allah ke maida musu to ai mu ne muke raba arzikin su na duniya ma mu muke rabawa arzikin duniya ma bari ta annabta babban abu arzikin duniya ma Allah ya ce ai mu muke rabawa wani a bashi wani a bashi kaɗan wani a bashi da yawa wani kuma a bashi ba komi ko wani zai zo duniyar a wahale kuma a haka zai tafi a wahale kuma in ya yarda da wannan matsayin ya bi Allah sai ka ga ya zan cikin maɗaukaka a kiyama ɗaukaka kuma mai dawwama wani kuma zai zo cikin daɗi ya ƙara rayuwarsa ta duniya cikin daɗi amma idan bai sarrafa ta wajen bin Allah ba kuma sai ya zan wahalalle a kiyama to arziki Allah ya ce shi yake rabawa kuma yace wa rafa'na ba'dahu fawqa ba'din darajat matsayi ma sai mu daga wani sama da wani ha kawai sai ga wani kawai ya bullo sai zama babba ya zama ya zama babban mutum cikin al'umma da kuma shi ba kowa bane to kar ayi mutum hasada akan wannan Allah ne yace yake yi wala tahsudu ahadan ala rizqillahi kada ka yi ma wani hasada akan arzikin da Allah ya raba wala talumma ahadan ala ma lam yu'tika Allah kada ka zargi wani kuma akan abin da Allah bai baka ba ai abin nan wallahi su wane ne dama ya tsane ni duk wani kofan abubuwa na samu shi yake toshe mu ya sana a gaba ka san zaka ji mutane na iya faɗin haka su ce su zargi wani akan cewa ai shine yake musu kaza ko da misali yanzu a zahiri ka ga wane ya zo ya maka kutun gwila a kayan wani abu na progress samu yaƙini yaƙini in dai kana da shi a zuciyarka ta yarda cewa dama Allah bai sa za ka samu ba. Ma a sabaka ba shi ba, lam ya kulli yuqti aka, wa ma akhta aka lam ya kulli yusibak, abin da ya same ka, ka samu, to dama bai zan zai kubce maka ba kuma duk abin da ya kubce maka bai zan fa dama za ka same shi ba kaga hadisi ya riga ya bayyana mana haka to don haka sai mutum ya samu wannan yakini cewa wancan sababi ne amma asali dama Allah bai sa za ka samu ba to don haka la talumma ahadan ala ma lam yu'tika Allah fa inna rizqa Allah la yasuquhu hirsu harisin domin arzikin Allah kwaɗayin mai kwaɗayi baya koro shi, wala ya rudda hu karahiyatu karihin, ƙiyayyar mai ƙiyayya kuma ba ta mai da arzikin Allah. Fa inna Allah bi qistihi wa ilmihi wa hikmatihi ja'ala ruha wal farha fil yaqin war rida. Yace domin Allah ta'ala cikin adalcinsa da ilminsa da hikimarsa ja'ala ruha Allah ya sanya rayuwa wal faraha ya sanya farin ciki fil yaqini war rida wajen yaqini da bawa zai samu game da hukuncin da Allah yayi da kuma yarda da hukuncin akwai banci tsakanin su al yaqin war rida shi al yaqin yadda cewa duk abin da ya faru hukuncin Allah duk abin da ya faru dama hukuncin Allah ba abin da zai faru a duniya face Allah dama ya hukunta shi kuma yana karkashin mashi'a ta Allah yaƙini kenan ashe kenan in mutum yana da yaƙini ba zai ce wani ne yayi kaza ba a Allah ne yayi mun gane kuma ya yarda da hukuncin Allah ina ba mu labarin wani malamin a jami'a ko ha ban ji ba a to ban ba da labarin ba yawwa to malami ne ya tuno lokacin baban gidan nan ka san lokacin abin nan mota an daina sayan sabuwar mota ta fi karfin mutum an kawo wani abu wai spam abin nan kasuwar shinku ai da mutum da ka ji shinku kan ai kasan akwai matsala har yanzu a cikin shinkun ake ba a fita ba to a lokacin an kawo wani abu ya kasuwar shinku motoci da sabi ake saya to abun ya gagara ba mai iya saya to sai daga baya kwatano kuma ta bullo aka so mu zuwa sayowa motocin gwanjo har za a kan su ake to bawan Allah ya dan kokuta sai sai mota ɗalibai suka zo aka ta masa murna Allah sanya alheri Allah sanya alheri abin nan shikenan yana zuwa da mota wata rana kuma sai baya zuwa da mota to ba san dalili ba sai wata ran wasu ɗalibai suka tambaye shi amma yanzu baka zuwa da motar taka sai ce wanda ya bani ya amsa to sai aka tsammata dama motar aro ce wallahi ɗalibai sai wasu sai suka tsammata motar aro ce ana cewa a ashe malam dama motar nan ba sai ba ake ta masa murna ashe sai wani ya ce a'a ai a waje kaza a waje kaza ne ya aje motar aka sace masa ita sace motar aka yi shi da aka ce ɗalibai suka tambaye shi labarin mota sai ce wanda ya bani ya amsa sai aka tsammata aro aka bai ai aran ne dama eh wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifin Allah ce ku ciyar daga abin da aka sanya ku wakilai wanda aka ba ku aro kenan to kaga wannan alama ne na yakini Allah saka musu da alheri alama ne wanda yake nuna alama insha Allahu irin wannan sifa ta ba za ta ba wa mutum mutum zai sami yaƙini da irin wannan sifofi Allah samu dace to kaga nan waje ibnu mas'udin yana ambata cewa fa inna Allah bi qistihi wa ilmihi wa hikmatihi ja'ala ruha wal farha fil yaqini war rida domin Allah subhanahu wa ta'ala bisa adalcinsa da iliminsa da hikimarsa sai ya sanya ita kanta rayuwa da farin ciki rayuwa baya samuwa sai a cikin yaƙini da bawa yake da shi na hukuncin Allah da kuma yarda da hukuncin Allah. Allah ya ƙara mana al-yaqin wa rida. Wa ja'ala al-hamma wal huzna fi fi sakhat wa shakk. Kuma Allah ta'ala ya sanya takaici da damuwa, alham damuwa, al-huzn takaici, bakin ciki. Allah ta'ala ya sanya su ne fi sakhadi wa shakki a cikin fusata game da hukuncin Allah da kuma kokonto game da hukuncin Allah da kudararsa. Da haka mutane su sami yaƙini game da Ubangiji, yaƙini da yarda da hukuncin Allah yana daga cikin alama na zuhudu. Gudun duniya ke. To wannan duka ɓangare guda da ya gaya mana kenan na me? Na az-zuhudu a cikin fassarar da waye mana. a cikin fassarar da watan Yunus ibn Maisara yayi kenan eh alimu Dimashqa abu na biyu da ya ambata na abin da ake nufi da zuhudu yace an yakuna al-abdu idza usiba bi musibatin fi dunyahu min zahabi malin aw waladin aw ghayr zalika ardaba fi thawabi zalika mimma zahaba minhu min al-arghabu في ثواب ذلك مما ذهب منه من الدنيا أن يبقى له wato shine bawa ya kasance idza usiba bi musibatin fi dunyahu idan wata musiba ta same shi a duniya min zahabi malin aw waladin aw ghayr zalik dukiyarsa ce Allah jefa ya masa musiba ya rasa ta ko kuma ɗa ne Allah jefa masa musiba ya rasa ta aure rubali ko wani abu daga cikin ni'ima da Allah yake bayarwa ta duniya sai ya rasa to idan ya samu kansa a wannan yanayi sai ya zan arghabu fi thawabi zalika ya fi kwaɗayin samun ladan abin da ya kubce masa mimma zahaba minhu min ad-dunya ya fi kwaɗayin ladan sama da abin da ya kubce masa na duniya din an yabqalahu a ce ya ci gaba da zama a wajensa Mun gane bayanin? Wato, ni'ima ce Allah ya masa, yana da abun hawa, sai aka ɗauke abun hawa. To, yana daga cikin zuhudu da tabbatuwar yaƙini, mutum ya zamanto ya fi gamsuwa da kwaɗayin ladan da Allah zai ba shi a dalilin musibar nan da ta same shi ya yi haƙuri ya miƙa ta zuwa ga Allah. Sama da a ce musibar ma ba ta same shi ba abin hawan nasa yana da. Saboda abin hawan ai zai zai lalace ko? Ko kuma ya bashi a duniya. To amma ladan da ke wajen Allah. To kaga wannan zuhudu kenan. Domin ita zuhudin ai duka tana korewa mutum ne daga duniya ya fi fifita abin da ke lahira in ba mu manta ba an ba mu wani ma'auni ma'aunin kuma shine duk lokacin da abubuwa suke guda biyu a wajenka to sai ka fi zaɓen abin da ya fi muhimmanci abin da ya fi daraja abin da ya fi ɗaukaka sama da wanda yake kaskantacce ba shi ya daraja. sai aka kwatanta cewa duniya ita ce kaskantacciya ba ta daraja abin da ke wajen Allah kuma shine madaukaki kuma shine mai daraja to yanzu sai Allah ta'ala sai ba da garanti akan cewa idan shine mai shafan bawa da musiba kuma shine mai shafan bawa da daɗi to To don haka idan musiba ta zo ta shafi bawa, sai bawa ya mai da al'amarin zuwa ga Allah sai ya haƙuri Allah cewa bashir sabirai. Kai albishir ga waɗanda suke masu haƙuri su mai da al'amarin zuwa ga Allah. Allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga yaqini ne da kuma yadda da qada'ul lahi dama ai mu na Allah ne abinda muka mallaka ma na Allah ne kuma za mu koma wajensa. To sai Allah ya ba da garanti irin waɗannan idan musiba ta samu mutum, ya yi istirja'i, ya mai da al'amarin zuwa ga Allah, yana da lada a wajen Allah mai gwaɗi. To yanzu, da wannan abin da ya kubce masa na dukiya a duniya, ko ɗa a duniya, da kuma wancan lada da Allah ta'ala ya ajiye masa a dalilin haƙurin da ya yi da mai da al'amari da yadda da hukuncin Allah aka aje masa lada a kiyama shiga aljanna don Allah wanne ne mafifici to kaga yana daga cikin zuhudu mutum ya fifita ɗaukakakke sama da kaskantacce kenan ashe duk lokacin da irin wannan ya samu mutum alamar zuhudu sai ya yarda da hukuncin Allah ya ma fi gamsuwa da abin da Allah ya ajiye masa a lahiran shi ya fi wanda zai wanzu a nan duniya inda an bar masa. wannan shine mataki na biyu wa hadha aidan yansha'u min kamalil yaqin wannan shi ma yana tsira ne idan an samu kamala ta yake cikakken yake kala aliyu karamallahu wajahu aliyu ibn abi talib Allah ya kara masa yarda yana cewa man zahada fi dunya hanat alaihi musibat yace duk wanda yake da zuhudu a duniya musiba dukkan musibai hanat alaihi sai su walakanta a wajensa wanda yake da zuhudu na duniya ji Ali bin Abi Talib dukkan musiba sai ta zama walakantacce a wajensa ba ta kai komai ba shi a wajensa ai gurgudan yaqinin mutum gurgudan yadda yake fuskantar al'amari na musiba akwai wanda idan musiba babbar musiba ce za ta same shi amma za a gan shi hankalinsa a kwance bai daga hankalinsa ba ya yarda cewa Allah ne hukunta wannan lamarin wani kuma karamar musiba ba zai iya daukar ta ba ai shi yasa sai kaga wani kafirin shi idan wani abu ya same shi na asarar dukiya sai ya ya kansa ko ba haka ba ba shi da yaqini amma musulmi a ladabinsa na musulunci sai musiba ta same sai mai da al'amarin zuwa ga Allah kamar ba shi abin ya samu ba to kaga wannan yaqini ne yake kawo bawa haka Allah ya tsara mana yaqini وقال بعض السلف wanda daga cikin magabata yana cewa laula masaibu dunya la waradna al-akhirata min al-mafalis yace inda ba dan musiba ma da take samun mu a duniya ba ai da a ranar alkiyama sai mu gangara a cikin masu fallasa fallasassu ba dan musiba ba inda ba dan musiba da take samu ba a ranar alkiyama sai mu fallasa wato yana nufi ai musibar da take samun mu a duniya tana ƙara mana daraja ne tana ƙara mana lada a wajen Allah amma idan kai yanzu ka zo duniya ba abin da ya same ka ba wata musibar da ta same ka haka ka zo daɗi kawai kake ji duk abin da ka sa hannunka za ka samu kai ba ɓace rai ba musiba babu jaraba ba sauransu to ai ladan ka ba shi da yawa ko ba haka bane don musiba idan ta zo ka yadda da abin da Allah subhanahu wata'ala ya hukunta maka karin daraja ne to wataƙila kai kuma ka taka wancan ka taka wancan ka ci haƙƙin wancan in ka je ranar lahira sai a kwashe ɗan ladan naka a biya wasu ba a taflis ya samu ya samu mutum ba a tadri man al muflis ba shine man ya ce bi salatin wa zakatin wa hajjin wa kaza wa kaza ba وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وأكل مال هذا فأودي هذا من حسناتي وهذا من حسناتي الثالث نأكو أتكين قبدا يا أنبت من فسرا إتاء الزهد أن يستوي عند العبد حامد حامده وضامه في الحق hamiduhu wa zammuhu fil haqqi wanda zai gode masa ya yabe shi wanda zai yabe shi da wanda zai zarge shi a cikin lamarin gaskiya su zamanto sun daidaita wajen bawa da mai yabonka ka san a al'adance dai ɗabi'ar ɗan adam ya fi son mai yabonsa ya yi aiki a yabe shi akan aikin amma ya yi aiki kuma sai aka sai aka kushe masa don Allah ya yi aiki ya yi aiki ne don Allah mai andalanin ɗin wannan don Allah ne ya yi aiki don Allah in an ce mutum ya yi aiki don Allah mai kenan na'am don neman yardar Allah wanda ya aiki don Allah yardar Allah yake nema to wanda yake neman yardar Allah akwai wani kuma a gefe kaga bai damu da kowa ba don haka wanda zai yabe shi akan wannan aikin ba nasa yake so ba bai damu da nasa ba nasa ba zai daga masa hankali bai ko ya rudar da shi ba saboda yardar Allah yake nema wani sai ya kushe masa wannan zai daga mai hankali dama ba dan shi yayi ba domin Allah yayi dan neman yardar Allah to haka shi ba ba matsala wajen sa da wannan da wannan duk daya to wannan yana daga cikin zuhudu kada mutum ya damu akan cewa wai in yi aikin alkhairu wai sai an yabe shi ina ruwanka ai she saka waɗanda Allah ya musu jinjina a cikin Alkur'ani waɗanda suke da sifa na yaqini sun ciyar sai Allah ya ambata ya ce inna ma nud'imuhum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura inna ma nud'imukum liwajhi llah mun ciyar da ku ne dan neman yardar Allah kawai la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ma neman ku saka mana ba ma neman ku ce mun gode yanzu misali yanzu a al'adance idan mutum ya zo shi yana da bukatan wani abu desperately tsananin bukata sai ka ɗauko sai ka kuma ya rasa inda zai samu kai kuma sai ka ɗauko sai ka bashi bawan Allah ga wannan ga wannan fi sabilillahi kawai sai karɓa juya mun sai tafi ko kallon ka bai ba kawai fusga haka kawai sai tafi shedan sai raya maka ka ji haushi ko to ya taba maka yaqini na ruwanka da shi ka ce ga wannan fi sabilillah ba ruwanka da shi la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ma bukatan ku saka mana ko ba ma bukatan ku gode mana kai wata ran kai ma sai ka fada cikin wani yanayi da kake neman agaji shi kuma gashi ko misali kana tafiya motar ka ce sai ta mutu sai ya zo zai wuce sai ka hango shi hankalinka sai ya kwanta ga bawan Allah nan ba taimako yanzu zai tura mu mota misali to ba ruwanka ba ka bukatan cewa ya taimaka maka in ya zo shi kawai ya wuce abinsa ya zo ya wuce to kar ka ji wani abu a ranka ni wannan ba shi ne wannan masa alfarma nan ba ni ba shine wannan wanda na masa hanya ya je shi wajen interview an rasa yadda za a yi ni ne in karɓi takardunsa in shigar masa amma ka daga ko kula ne bai da gani ya tsaya kai bai ma san ni ba ya ɓata yaƙini ya ɓata yaƙini kai ka ne saboda Allah ne la nuridu minkum jaza'an wala shukura ballantana kai tunanin cewa yanzu kai ka yi ritaya shi kuma kai ka samu har aiki ya rika dan buhun shinkafan nan lokaci lokaci ko kawo mun baya yi kamata daban kai yanzu ana gaya maka haƙƙinka ne kai abin da za ka yi mukafa'a wannan daban amma kai ana gaya maka a matsayinka kai da kai ya tafi kwarai da gaske zai iya kai munzalin da zai bata lada dan idan har aka yi gori ka duba da yanzu wannan wannan wannan mutumin ya zo shi lokaci kaza shi ne ya yi kaza na karɓi takardun nan nasa na je ni na yi faɗi tashi slot ɗaya aka bani amma na saka shi amma yanzu ka duba dai wai shi ne na yi kaza da kaza amma ya ce zai Allah sawwaka duniyan nan eh misali aka faɗa ka to ladan ya ɓaci Allah ce la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha alladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir wa masaluhu kamathali safwan alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu saldan la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu Allah ce kada ku bata sadakar da kuka yi saboda Allah kar ku bata ta bil manni wal adha abu biyu ya faɗa kaga kina al manni wal adha suna bata sadaka suna bata ayyuka kenan by extension almannu wal adha cutarwa akan abin da aka yi wa mutum da kuma gori suna bata aiki sai Allah ya buga misali ya ce kamar mutumin da yake ciyar da dukiyarsa ne don mutane su gani kaga sai aka ɗan fara da shi abu na uku kenan wato gori cutarwa akan abin da aka yi ko kuma a ciyar da dukiya don show up waɗanda duka ba su wallahi sai Allah ya buga misali akan wannan yace fa masaluhu misalin kwatancensa kamar sali safwanin alaihi turabu kaman dutse ne akwai ƙasa akai fa asabahu wabilun sai mamakon ruwa ya zo ya sauka sosai akan wannan dutsen fa tarakahu salban sai ya wanke wannan ƙasar tas dutsen ya zamanto sukal saboda an yi mamakon ruwa ya bar wani taras akai ƙasa ce haka gata akwai abin turɓaya a kayan dutse rock kasan shi dai a mulmula yake mai kyau abin nan shi kenan sai ruwan sama ya zo shi mai yawa mamakon ruwa sai ya wanke wannan ƙasar tas fatarakahu saldan ya bashi tsikan babu sauran ƙasa a kai kaga haka suke malada gori cutarwa riya don haka idan aka goranta ba ruwan mutum da gori tunda ya yi nafi sabilin lafi to kar ya waiwaita ya yi faɗa da zuciyarsa kar ta nemi ɓata masa abin da ya saboda Allah to wannan duka yana daga cikin zuhudu to an yastawi inda al-abd hamiduhu wa damuhu fil haqqi nan ana magana a tayin aikin da zaka yi domin Allah aikin da zaka yi wanda shari'a ta maka umarni kai kuma kana neman yardar Allah da mai yabonka da mai zarginka kai daya ko a yabe ka ko a zarge ka babu ne ka sa gaba gadi kawai kai saboda Allah kake Allah ce muke mu wajen yaqini wa idza azimat wa idza azimat ad-dunya fi qalbi al-abd idan har duniya ta zamanto ta girmama a zuciyar bawa ikhtara al-madaha sai kaga mutum yana zaɓen yabo shi ne har idan ba a yi masa ba ba a yabe shi ba ba zai ji daɗi ba wa kariha zamma kuma sai ya zamanto baya san a zarge shi wai yanzu shugabannin ne za a ɗebo kuɗi daga federation account za a bayar su ma za su yi akwai internally generated revenue da suke bana da ake da ake tattarawa daga ƙananan hukumomi duk an yi wani abu wai akawun ɗaya ko kuɗin tike ma da waye duk wajen gwamnatin jihohi yake tafiya da na jihar da na abin nan kuma duk sun tara a wajensu kuma kuɗin ayyuka ne in sun ga dama sai je sai tona wa wasu rijiya a wani waje ko a musu feeder road ko a musu hanya kuma sai a zo ana ta yabo ana godewa in baka yaba ba ma kun yi laifi da sarkinku da talakawanku da 'yan siyasanku duk sai ku je ku yi jinjina ku yi yabo to anan mutum ya ƙi da abin da yake kansa cewa aka ce ka yi kuma dan wannan nan aka bayar sayyidul qawmi khadimuhum kuma an ce kai mutane hidima ne dama kuma ƙari ma alƙawari suke yi su ce mun yi alƙawari in kun zaɓe mu zamu kaza to kaga dama wannan layin ba layin samun ba layin yaqini bane ba layin zuhudu bane to ko a hidimar wa'azi mutum ya zo yana wa'azi yana wa'azi bai ga jama'a da yawa a gabansa ba sai ya daina to babu yaqini ba don Allah yake ba ko kuma yayi bayani yayi bayani bai ji an rude da kabbara ba to nan ma babu yaqini kenan babu dama ba ai don Allah ba kenan wannan din ake so sai ka ji mutum tsika jikinsa yana zuba saboda ana ana zabga masa kabbara to kaga wannan sai ya zamanto ya kore ikhlasi to sai ya zamanto bawa ya zamanto in dai al'amari na addini ne da wanda zai yabe shi da wanda zai zarge shi a tayi shi du daya a duk lokacin da ya zamanto duniya ta yi girma a zuciyar bawa ikhtar al madaha wa kariha zamma to sai ya zamanto ya fi zaben a yabe shi kullum ya fi so a yabe shi shi baya so a zarge shi to kai waye da ba za a zarge ka ba in dai kana duniya dole sai an zarge ka annabi rahama da yafi kowa daraja sai da aka zarge shi ya ayyuha allazi nuzila alayhi dhikru innaka lamajnun ya kai wannan da aka saukar ma qur'anin kai fa mahaukaci ne haka ba suka ga haka ba suka gaya masa sai da aka kira shi ma tukunna a cikin suka gaya masa wannan mummunan magana lama ta'tina bil mala'ikati in kuntum min as-sa'in me yasa baka zo da mala'iku ba inda gaske ne kai annabi ne ka taho da mala'ikun mana mu gan su ba cutarwar da ba masa ba har waɗanda suka ce su musulmin ne ma sai da aka samu waɗanda suka ce wannan rabon da aka yi ba a yi ta dan neman yardar Allah ba daga cikin munafukai to don haka wannan ya hana kuma annabi isar da sako ya hana annabi isar da sako ba وربما حمله ذلك على ترك كثير من الحق خشية الذم saboda duk wanda ya zaɓi yabo wallahi sau da yawa wannan ɗin zai ɗauke shi ya bar aiwatar da abin gaskiya mai yawa khashiyatar zammi don tsoron za a zarge shi in dai ka san gaskiya ne yi a zarge ka ma ai ba wai dan a zarge ka kai ba kuma ba dan ka muna nawa mutane kai ba Allah ne ya ce ayi ko manzansa don haka sai ka aiwatar kawai kai umarnin Allah da manzansa kawai kai wanda ya yabe ka ruwansa wanda ya zarge ka ruwansa fatanka ba ka san zargin Allah ne Allah ne ba ka san ya zarge ka in Allah ya zarge ka aka ce aikin da ka aikata Allah ya zarge aikin to nan ne tashin hankalin bawa in Allah ya ce ya yi yabo akan irin wannan aikin da ka aikata to nan ne farin cikin bawa sai ya ji daɗi cewa irin wannan aikin Allah ya yabe shi don haka ba ya ci gaba da yi don ya ƙara samun yabon Allah duk lokacin da bawa wallahi yake neman yabon mutane to zai daina aikin alkhairi domin Allah ce wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhann in ka bi da yawa daga cikin mutane za su fashe ka ne da daga tafarkin Allah mafiya yawa ba gaskiya suke so ba mafiya yawa ba daidai suke so ba to ko in ka ce mutane su dinga yabon ka su dinga to ba za ka samu masu yabon ka ba a ayyukan alkhairi sai mutanen kirki kuma su ne kaɗan shine yace wa rubama hamalahu zalika ala tarki kathirin min al-haqq khashyata adh-dhanni sau da yawa san yabo zai dauki mutum har ya bar da yawa daga cikin ayyukan alkhairi ayyuka wanda yake na gaskiya khashyata adh-dhanni dan tsoron zargi wa ala fi'li kathirin min al-batili raja'an madahi kuma zai iya daukan sa ya aikata da yawa daga cikin ayyuka na ƙarya na barna ayyukan da shari'a ba ta so raja'al madahi dan fatan a yabe shi in dai akwai yabo a ciki to sai aikata to kada sai a samu lalacewa ke ubangiji Allah ba mu sabaki Allah ubangiji muna roƙonka ka ba mu ikhlasi wajen ayyuka Allah ka karɓa ayyukan mu ka sa aljanna ta zama koma abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muke kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdik akwai wata baiwar Allah da aka ambata an sace ta Allah ‘yan uwa su tuna ta, wanda Allah zai ba su iko su tashi su yi sallah da daddare, muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bayyanar da ita ya dawo da ita gidansu cikin lafiya. An ce min da yau kuma sai aka ce min aitin jiya ne ma aka aka sace ta ko a Bauchi jiya da magarba. Ubangiji Allah ta'ala ya bayyanar da ita. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم